وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
a yau kwanan wata goma sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiriya wanda shine ya dace da ashirin da biyu ashirin daidai ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa inshallah za mu dora akan tafsirin mu na karatun alkur'ani mai girma da muke gabatar a wannan gari na kumu akwa local government wanda yau za mu tashi a darasi na farko a cikin suratu taha bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى
suratu taha sura ce makkiya mana sura ce 'yar makka tsarin jerinta wajen saukata a cikin alkur'ani ta sauka ne bayan suratu maryam mana sai da aka sauke maryam da muka gama sai aka sauke suratu daha ana ce mata suratul kalim maimakon suratu taha din ayoyinta malamai sun yi sabani nawa ne adadin ayoyinta imamu dani ya ce ayoyinta ɗari ne da arba'in mi'a wa arba'una aya kamar yadda yake a wajen malaman sham a wata riwayar aka ce ayoyinta ɗari ne da talatin da biyar kamar yadda yake a wajen malaman kufa a wajen malaman hijaz su kuma suka ce ayoyinta ɗari ne da talatin da hudu wannan su ne maganganu guda uku na malamai dangane da adadin ayoyin sura ɗin imamul qurtubi ya ce suratu taha lallai sura ce yar maka bi qaulil jami'a kuma ta sauka ne kafin sayyidina umar ya musulunta ma'ana wannan surar za mu karanta lokacin da Allah ya saukar da ita umar ibn al-khattab bai musulunta ba radiyallahu anhu an gaya masa kamar yadda malamai suke kawo hujja cewa yar uwarka da mijin dan yar uwarka sun musulunta sayyidina umar ya ce sun musulunta aka ce sun musulunta a lokacin baya ba yana musulmi ba ya tashi ya tafi inda suke ya tarar da wani mutum cikin mutanen makka yana tare da yar uwarsa mace da kuma mijin yar uwan a lokacin ya ji suna karanta surutu taha sai yake cewa me wannan rudu da hayaniya da nake ji kuke karantawa ku bani in gani sai suka ce ba za mu baka ba saboda kai mutum ne najasa ne kai kun ga wannan ai yana nuna bai musulunta ba a lokacin haka imam al-alusi ya kawo cikin tafsirinsa Allah ya musu rahama an bude wannan sura za mu zo mu tattauna insha Allah a kai an bude wannan sura da yi wa annabi magana farkon abin da aka fara bude surar da shi shine yi wa annabi magana taha da kuma bayanin aikin da Allah ya dora shi annabi ɗin sallallahu alaihi wasallam sannan kuma surar ta yi bayani akan matsayi da darajar alkur'ani wanda Allah ya saukar da shi kuma wannan ubangijin shine mamallakin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai da abin da ke tsakaninsu da abin da ke ƙarƙashin ƙasa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara tahta thara ƙarƙashin ƙasa Allah ce ta anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da alkur'ani ba don ka wahala don ya gajiyar da kai don ka tozarta illa face tazkiratan liman yaksha alkur'ani ba wani abu ba ne face wa'azi ne da gargadi ga wanda yake jin tsoron Allah ko ga wanda zai ji tsoron Allah mai tsoron Allah mai tagawa tanzilan abin saukarwa ne min man khalaqal ard daga wanda ya halicci ƙasa wasamawati al'ula da kuma wanda ya halicci wato sammai maɗaukaka ar-rahmanu shine Allah ar-rahman ala al'arshi stawa wanda ya daidaita akan al'arshinsa wannan shine iftitahi sura za mu zo mu yi magana akan me ma'anar taha din amma dai nan a farko sai a ce wasu kalmomi ne da ake ce da su huruful muqatta harufa ne da ake bude wato farkon surori na alkur'ani da su hamim kaf nun sad kaf haya ayin sad duka waɗannan harufa ne da allah ya zaɓe su ya bubbuɗe wasu surori na alkur'ani da su kamar yadda ya zaɓi wannan suratu taha ya buɗe ta da taha imam ibn kasir ya ce da yawa cikin malamai suna fassara ma'anar taha da cewa ya rajul ya kai wannan mutum shine taha wasu kuma suka ce allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik allah shi yafi kowa sanin me yake nufi da taha sannan surar abu na biyu ta yi bayani akan kisar annabi musa dalla dalla za mu zo mu karanta da annabi musa da shi da fir'auna ta fara da yin bayani akan kiran da Allah ya wa annabi Musa da kuma irin zaɓarsa da Allah ya yi ya ba shi manzanci ya isar da saƙo sannan surar ta yi magana akan nauyin da aka ɗora shi annabi Musa na ya tafi ya je wajen fir'auna ya yi masa da'awa اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري daidai gayyato ɗan uwansa ya zamanto waziri a gare shi wajen da'awa sannan abu na hudu surar ta yi bayani dangane da abin da ya gudana tsakanin annabi musa na jayayya da debate munakasha tsakaninsa da fir'auna sannan tsakanin abin da ya gudana da shi musa da matsafa wanda shi fir'auna ya hada su waɗannan matsafa don su yi jayayya da annabi musa su da shi sannan surar ta yi bayani cewa dai a ƙarshe matsafan dai sun yi imani da kuma abin da ma suka gaya wa fir'aunan bayan an fafata lannu usiraka alama ja'ana min albayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى duk a cikin sura za mu zo mu tattauna abu na biyar surar ta yi magana a kan wato yana ba mu samari ɗin sura ɗin ne surar ta yi bayani a kan abin da banu isra'ila suka aikata lokacin da annabi musa ya tafi ya bar su wato inda ghaibati Musa alaihi salat assalam anhu sannan an yi magana akan samiri za mu zo mu tattauna waye samiri da ya batar da su yasa suna bautan dan maraki suka daina bautar Allah suka kama bautar dan maraki ta yi bayani lokacin da Musa ya dawo cikin fushi don ya ga mutanensa sun bar bautar Allah suna kama bautar ɗan maraƙi ya je rugurguje shi ya ƙone ɗan maraƙin ya jefa shi a cikin ruwa ya ce inna ma ilahukumullahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a kulla shay'in ilma abu na shida surar ta yi bayani dalla-dalla akan kisar annabi musa shi kansa da kuma bayanin aikin alkur'ani abinda dalilin da ya sa Allah ya saukar da alkur'ani sannan kuma surar ta yi bayani akan tashin alkiyama da kuma mummunar makoma ga kafirai da kyakkyawar makoma ga muminai wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun yace fala ya khafu zulman wala hazma abu na bakwai a ƙarshen surar an kawo kisar annabi adam an yi magana akan sujjarar mala'iku ga annabi adam suka yi masa sujjada illa iblisa a ba sai shaidan sai ya ƙi muka ce in ƙulna ya adam fa ƙulna ya adamu inna hada aduwwun laka ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى سورة كما تعرفي بياني dangane da umarni da aka yi wa annabin mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da yayi hakuri kuma ya yawaita zikiri da ambaton Allah sannan kuma kada ya leka ya sa ido akan rayuwar duniya da kwalliyar duniya kada ta rube shi kuma ya rinka umartan iyalinsa da su rinka yin sallah sannan kuma ya rinka raddi da mai da martani akan abin da mushrikai suke faɗa na ƙarya ya nuna musu lalle za su samu mummunan makoma idan suka ci gaba da tafiya akan wannan batata su wal kullul mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabu sirati sawi wa man ihtada wannan shine a takaice samari na wannan sura takaitaccen bayanin abinda surar take dauke da shi a dunkule fashin bakinta kuma sai mun zo kan aya aya so um, daga nan ne za mu gane cewa lalle ƙwar'ani littafi ne da yake dauke da shari'a ƙwarai da gaske wanda ya karanta shi ya fahimci shi ya gane shi to zai samu taufiki Allah ya ce bayan bismillah rahman rahim taha wannan lafazi na taha da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haka yake dai kamar sauran lafuza ko harufa da ba a san ma'anarsu ba سنة شين الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم واندا كبودي وسسورين القرآن ميجرما أم من يتبياني تن التفسير سورورين دسك غباتا إن سورة البقرة da irin wannan harufan suka bude ko ta bude haka Ali Imran ita ma haka haka suratul araf ita ma haka suratul yunus ita ma haka ita kanta maryam kafa ya ayin sad bayan mun gama ta jiya gashi kuma mun zo mun fara da taha mafi kusancin zance da malamai suka faɗa dangane da ma'anar wannan kalma shine kamar yadda na gaya muku imam ibn kafir ya faɗa ya ce ana nufin ya rajul ya kai wannan mutum ana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu malamai suka ce komi yana da sirri a duniya to qur'ani ma yana da sirri sirrin alqur'ani shine waɗannan harufa da ake buɗe farkon surori da su kuma mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake nuni akan gaskiyar shi annabi din sallallahu alaihi wasallam fima yaballighu an rabbih cikin abin da yake isarwa daga ubangijinsa ta haɗin a wasu daga cikin ƙabilu na larabawa su ne suke da suke amfani da irin wannan lafazi su ce taha suna nufin mai ya rajul shi sa Allah ya amfani da wannan lafazin wasu suka ce "Mm-mm, sunan annabin ne ɗa haɗin shine wasu zaka ji suna cewa ɗaha haka ne ko musamman waɗancan mutanen masu waƙe-waƙe ɗaha na'am wasu malamai suna cewa sunansa ne ko kuma sunan sura ɗin amma da yawa cikin malamai suna cewa bai inganta ba daga cikin sunan annabi ɗaha ɗin bai inganta ba ko kuma sunan surar ce ɗaha kamar yadda ake cewa suratu taha kamar yadda da yawa cikin malamai a tafsirin sun kawo Allah ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha wannan rarrashi ne ake wa manzon Allah dangane da abin da ya same shi daga mushrikai da shakiyanci da suke masa da batanci da suke masa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu sauka maka da wannan alkur'ani ba don mu gajiyar da kai litashka anan ana nufin at-ta'ab wal anat ba mu saukar da mu gajiyar da kai ba ai ma anzalna alayka alquran ayyuha ar-rasulul karim likay tat'ab wa tajhad nafsaka ka jefa kanka cikin kunci da wahala saboda ƙauracewa da mushirkai suka yi maka da da'awarka kamar yadda can Allah yake faɗa fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadisi asafa kamar ka kashe kanka kana cikin damuwa annabi ya shiga cikin bacin rai saboda an ƙi a karɓi da'awar in lam yu'minu bi hadha alhadith in ba su imani da wannan zance ba wannan qur'anin asafa saboda bacin rai da damuwa to mu mun sauka maka da alqur'ani dan ka shiga damuwa ba wa inna ma anzalnahu ilayka litas'ad ba litashqa ba litas'ad dan ka samu sa'ada dan ka samu rabauta ka samu aljanna bi nuzulihi sannan kuma ka isar da ayoyinsa bayan wannan fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani da kai wanda ya ga dama ya kafirce abin da yake kanka fa innama alaikal balagh Allah ya ce wa nahnu alaina alhisab aikin ka kawai ya manzo Allah ka isar na'am aikin annabi yayi wa'azi haka kuma aikin malami mai da'awa iyakaci abin da zai yi shine ya gaya wa mutane gaskiya ce ga abin da Allah ce ga abin da annabi ya ce in sun ɗauka sun yi aiki ya yi kyau abu ya yi kyau ƙwarai in ba su yi ba ya sauke nauyin shi alhamdulillah ba a ɗora wa malami ƙarfi sai ya tilasta wa mutane sun yi aiki da abin da ya faɗa ba la duk wanda ma yake ganin dan yana wa'azi dole sai an yi aiki da abin da yake faɗa to ya dora wa kansa wani nauyin da ba zai iya dauka ba iyakaci na'am ka yi sha'awar ka so in ka faɗa a yi aiki da shi amma kuma ba lalle ba ne tunda annabi ma ya faɗa an ƙi a yi aiki da shi ya faɗa an bar masa kayansa ya faɗa sun masa izgilanci sun ce mahaukaci ne sun ce mawaƙi ne ya kuluna inna sha'irun majanun aka ce mawaƙi ne mahaukaci aka yi masa izgilanci yana magana ana ana masa habaici ya karɓo sallah aka ce a wai kun ji mutumin nan yau kuma wai ya je sama wai wai ya je sama wai ya karɓo wai sallah wani abu wai sallah wannan sallar da aka kawo mana muke sai da aka yi wa annabi izgilanci na fitar hankali kafin a karɓe ta sai kai haƙuri wannan kenan wasu malaman a wata fassarar suka ce wannan ayar an saukar da ita ne ma anzalna alaikal qur'ana litashqa wato an hana manzon Allah ya kai matuka wajen yin ibada ya daina kuntatawa kansa an ruwaito cewa annabi yana qiyamul layli yana sallar dare hatta tawarramat qadamahu har sai diddigensa sun kumbura suna zubar da jini Allah ya ce taha ya kai wannan mutumin ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mu saukan maka da alqur'ani dan ka jefa kanka cikin kunci ka tsananta wa kanka wajen ibada ba me ya kai ka na ka je kai ibada har kafarka ta kumbura tana zubar da ruwa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa kenan rarashin sa ake kada ya tsananta wa kansa ko kuma ka ce ma anzalna alaika hadal qur'an likai tuhlika nafsaka bil ibada ba mu saukan maka da wannan alkur'ani don ya sa ka halakar da kanka saboda tsabar bautar Allah ba wa tudhiqaha alwan almashaqqati wat ta'abi ka dandana wa ranka launi launi na kunci da gajiya la inna Allah yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr Allah yana nufin sauki ne gare ku ya ku al'umma ba yana nufin kunci gare ku ba wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim Allah bai sanya muku kunci ba a cikin addinin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gida zai shiga masallaci sai ya tarar da a cikin masallaci a bangaren mata an ɗaɗɗaura igiyoyi a sama suna reto sai ce a waɗannan igiyoyin fa na menene aka ce a ai matanka ne suke zuwa suke iyamun laili suke ɗaure wuyansu suna sallah da daddare sai su ɗaure wuyansu don saboda ko gyangyaɗi ya kama su ba za su yi bacci ba ya ce yanzu bin Allah ake nufi da wannan wai ana so a ce ana bin Allah ne aka ɗaura waɗannan igiyoyi har da ɗaure kai a ibada ya ce a kwance su liyusalli ahadukum nashatahu kowanne ɗaya daga cikin ku ya sallah iya nishaɗinsa abin da zai iya yi kai ya kuntata wa kanshi a garin nan akwai masallacin da kullum sai an raba sallah ta kowace rana yau sha biyar ga watan ramalana ana bukatar a yi raka ɗari uku da saba'in da uku makaryaci wa ce a yi wallahi ba wanda ya faɗa ƙarya aka yi wa annabi wallahi kullum sai an faɗa ya gama faɗa a lafika ya tafi ya je kwanta a gidan matarsa shi ba zai yi ba haka ake a wurare wurare wurare yanzu kai ina kai ina raka a 377 ai ba za ka iya ba raka a hudu ma ta farilla ma ya ake yin tabalanta abin nan tahajjud da tarawihi da sallah ashen ma mutum nawa suke yi yawanci yanzu ana rabin azumin nan duk masallaci sun rame an kowa kama gabansa kullum akwai masu faɗa ba a kuntatawa addini manzo Allah ce duk wanda ya tsananta a cikin wannan addini wallahi sai yarin jaye shi azumi yazo yana yi suna yin wisal abin da ake nufi da wisal mutum ya azumi ya wuce mutum ya azumi ya wuce ya ƙi ya yi buɗe baki sai ya jera kwana uku hudu biyar da sahur ɗaya wanda Allah ya ce ku daina yi fa ya gaya sahabbai idan rana ta faɗi ku je ku ɗauki ruwanku ku sha jama'a ta ƙawa tsoron Allah da magariba ta yi rana ta faɗi ka je ka nemi dubinon ka lafiyayye ka gyara ka sha ruwanka iya sha wannan shine amma wai wani jinkiri wai tsoron Allah ne ke jinkiri sai sai wajen dab da isha za ka sha ruwa manzo Allah ya ce ila aqbala al-layl ha huna wa adbara idan dare ya fuskanto daga can ya juya baya fakat aftar sa'im magariba tana yi ko ka sha ruwa ko baka sha ruwa ba azumin ka ya kare lokaci yayi so in ka sha ruwa ka kyautawa kanka in ma baka sha ba iyaladan iyaladan faduwar rana za a baka so akwai waɗanda ba sa shan ruwa sai magariba sai isha'i ma wallahi sai saurari sun fara fitowa sai sun ga tauraro sai su sha ruwa wai duk wannan wai takawa ce wai a'a ku sauƙaƙa wa kanku Allah ya sauƙaƙa muku addini sauƙi ne ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba a sanya muku kunci ba a cikin addinin ku an baka zikiri wai an baka zikiri zaka je kai la ilaha illallah guda miliyan 37 kai kuma an yanke maka lokaci amma an ka gama fa matsayinka da annabawa duk dai a wallahi ƙarya kake in za ka mutu kana la ilaha illallah wallahi ba za ka yi annabi ba ko farce annabi ba za ka yi ba kai dinwa karan kaɗa miya kai ka san waye annabi ku ji da kyau da babban baki da wasali wallahi babu wani mutum a cikin mu da ya isa yayi wata ibada da a ce wai yayi ibada wai yayi bautar da za a ce ya kai farcen annabi farce wallahi bai kai ba kai ba ma annabi ba sahabi ma baka yi saka iso shi ba haka annabi ya faɗa law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayanku zai ciyar da ainihin wato dutsen uhud tafin hannunsa da zinari wallahi sahabi idan ya ciyar da ƙwaya ɗaya billahi azimu ladansa ya fi naka baka isa ka diski sahabi ba ko rabinsa wato ita sahabi ta fi taka saboda albarkar kusantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ku iya iso su ba sun muku nisa to ya wani zai zo a bashi wani salati ko wani zikiri ko wani karatu wai a ce masa wai wai za su shiga wai aljanna wai kafada kafada da annabi saboda renin hankali kafada da kafada ka shiga aljanna da annabi kafada da kafada dan wannan zamanin da yake cike da sabon Allah wannan zamanin alallaba Allahumma sallim Allahumma sallim dan wannan zamanin da ka ritsa kanka ba lalle ne ka ce a wata guda ka samu jam'i gaba ɗaya ba kwana talatin ba lalle ne mutum ya samu jam'i sau biyar biyar biyar biyar sau talatin nan ba salaf magabata na ƙware wani aka tambaye shi a lokacin tabi'ai aka ce ya magana sallar jam'i ya ce yau shekara arba'in ban taɓa rasa ƙadika mace sallatu ba a masallaci shekara arba'in kullum da shi ake karga mashi salam akwai lokacin da aka yi wani yaƙi aka yi wani fada aka ce kana ina a lokacin ya ce tuntunin na shigo masallaci na ɓuya ina nan a bayan wata fila yanzu dan wannan zamanin zai kwatanta kansa da waɗannan waje tsoron Allah wallahi kowa ya tsaya fa inda Allah ya tsaye da shi fa karfa mutum ya je tsallaka ya shiga inda ya fi ƙarfinsa fa kawai malam wasu mutane suna nan malam an ɗauki girma an ba su sun yadda kuma sun ɗauka wallahi da idona na ga wani mutum a ƙasan nan ana nuna shi an zauna an kewaye shi ana cewa idan kana so ka ga Allah in ana nuna shi wannan Allah ne wannan mala'ika ne wannan manzan Allah ne wannan ya yi haka ya ninki mai kansa da tarbi a hannunsa kaji matsiyaci ana cewa shi Allah ne kuma da carbi a hannunsa in kana in kai Allah ne mai ruwanka da carbi to wa yake jawo carbin amma wallahi ana nuna ana cewa shi Allah ne kuma ya yadda kun gani a wayoyinku duk an nuna ya yi shiru shi Allah ne shi mala'ika ne shi annabin Allah ne shi wane ne duk an ba shi wannan matsayin kuma wallahi mutum ne mai cike da kashi a cikinsa Allah ya mana afuwa waɗannan malamai suka ce ayat tana bayani ne akan ko ibada mutum zai yi iya daidai gwargwadonsa annabi an ce masa kada ya tsananta wa kansa a wajen ibada kada ka ɗanɗana wa kanka launi-launi na mashakka duk wanda a cikinku zai iya tashi da daddare ya sallah to ya yi iya abin da zai iya yi wani watakila zai iya raka sha ɗaya kullum wani kuma ba zai iya yi ba bakwai zai iya yi allah sa mata albarka wani ba zai iya bakwai din ba ma bacci zai dame shi yayi biyar Allah sa mata albarka kai wani wallahi ba zai iya ba shafa'i da wuturi imanin sai iya bar masa shafa'i da wuturi zai iya yi amma dai zai tashi da daddare to ko shafa'i da wuturin ne kai Allah mata albarka yi ka kwanta ka tashi asuba wani yanzu in ya tashi a dare ɗaya sai karanta ma izu ashirin wani kuma in ya yi iya ƙoƙarinsa in ya karanta izu ɗaya ma ya yi ƙoƙari to Allah sa mata albarka kwalitin aka damu da shi ba kwantiti ba kwaliti shine matas ba kwantiti ba ko raka'a biyu ne mutum yake iya tashi duk dare ya yi raka'a biyu ya koma ya kwanta ce Allah ka karba mu ba komai Allah sa mata albarka ahabbul amali ila Allah ajwamuha wa in qalla annabi ya ce aikin da Allah ya fi so aikin da aka dawwama ana yi komin karancin aikin ba wai mai yawa ba sadaka ce idan sadakar naira ɗari biyu kake iya bayarwa a wata ko a sati biyu Allah sa mata albarka ya fi a ce za ka takura wa kanka ce za ka ba da sadakar naira dubu biyar kuma in an zo ƙarshen watan ka rinka tunanin kai anya ban takura wa kaina ba kuwa to kaga ka fara yi wa Allah rowa kenan ɗauki iya abin da za ka iya yi yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana so ya sauƙaƙa muku ne ya ku bayan Allah wa khuliqal insanu da'ifa an halicci mutum mai rauni ne shi haka imani yake da mataki mataki ne annabi ya ce a taimaka a taimaka fi sabilillah sai na abu bakar je tattaro duk abin da ya mallaka ya zo ya ce ya rasulullah gashi na bayar saboda Allah annabi ya ce mai kabar wa iyalinka ya ce na bar musu Allah da manzan Allah annabi ya karɓa ya godiya ya mai addu'a sai ga umar ya taho niki niki yana gani ya yi abin kokari aka ce kaifa ya ce ya rasulullah rabin dukiya ta na ɗauko na kawo rabin ta gaba ɗaya ina rabi ya ce yana gida sai aka ce ya abukar shi gaba ɗaya ya ɗauka ma ya bayar ya ce kai wannan mutumin duk wanda ya ce zai yi jayayya da shi sai ya ka da shi na sallama maka ya abubakar kaga a cikin sabon ma imanin mataki mataki ne to sai ka yi iya abin da za ka iya yanzu wani a masallaci na idan da sallah sai ya tsaya ya raka a goma ma bayan magariba ya ta yana sallama bai gaji ba ya saba wani ko wallahi da kyar yake yin kwaya biyu da kyar in yi biyu nan nan da nan yayi waje haka yake wani yanzu an zo ana fi sabilillah fi sabilillah haka zai sanya hannunsa duk abin da Allah ya bashi ya dumbulo sai ya dauka sai ya zuba a hula wani ko sai ya ce dan dakata sai haka ya leƙa ya leƙa ya duba yan naira dubu dubu ne ya kautar yan ɗari biyar biyar ya kautar yan ɗari biyu ya kautar ya dawo kan yan ɗari ɗari ya ce kai barin duba akwai yan hamsin ya daɗa dubowa yan hamsin inda yan ashirin kan ashirin ɗin zai ƙare iya imaninsa kenan sai ya zaro ashirin ɗin sai ya ɗauka ba wani ya ba da hamsin ya ce a ba shi talatin ya ce tsaya ka ba da canji naira hamsin ce ashirin zai iya bayarwa saboda Allah talatin kuma a mai da kayansa kuma dole a ba shi canjinsa ba ya sa hana shi ba wallahi akan wannan naira ashirin ɗin in yayi dan Allah sai samu rahama amma wani zai ɗauki miliyan guda ya bayar ba dan Allah ya bayar ba yana jira in ya bayar kusan ya bayar kuma a faɗa ya bayar kuma ku rinka yawan gaishe shi saboda ya ba ku miliyan ɗaya ka yi aikin banza mai naira ashirin ɗin nan wallahi ya fi ka haka abin yake almuhim ya ku yan uwana mu rinka lura muna aunawa haka malaman suka faɗa Allah ya musu rahama daga cikin su akwai waɗanda suke ganin wannan aya ma anzalna alaikal qur'ana litashqa raddi ne akan mushrikai wanda suka ce wa annabi cewa ma anzala Allah ko ma unzila hadal alquran ala Muhammad illa liyashqa ai wannan qur'anin dama an saukar masa ne dan a wahal da shi kawai a azabtar da shi kuma an saukar masa ne dan a halakar da shi wallahi haka kafirai mushrikan makka sai ga annabi cewa wannan qur'anin da ka je ka liƙe masa kake ta karanta shi kana wannan Allah ya saukar maka ne dan ya halakar da kai to shine Allah ya ce ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mun saukar maka qur'ani bane dan mu halakar da kai dan ka fada cikin shakawa asalin ashaka a larabci ana nufin al'ana wa ta'ab kamar yadda nayi bayani an ruwaito cewa Abu Jahl da An-Nadr ibn al-Harith su ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innaka la shaqi la ilaha illallah suka zagi annabi da Abu Jahl da An-Nadr ibn al-Harith suka ce lalle suka ce wa annabi wai shaki ne shi ko yanzu ne malam mutum ya ce lalle kai wannan shaki ne ana nufin nan innaka la shaqi li'annaka tarakta din aba'ik kai shaki ne saboda ka bar addinin iyayenka to shine Allah ya soye musu raddi yace ma anzalna alaykal qur'ana litashqa wannan alƙur'ani shine matakalar da zai sa a samu dukkan rabauta a duniya da lahira an ruwaito manzan Allah ya tashi yana yin sallah da daddare har ƙafasa ta kumbura mala'ika jibril ya ce da shi abki ala nafsika fa inna laha alayka haqqa ka sauƙaƙa wa kanka ya muhammadu ka sani ranka yana da haƙƙi a kanka ma anzalna alayka alqur'ana ba a saukan maka da alkur'anin nan dan ka jefa kanka cikin kunci ba fil ibada wa tuziqaha al mashaqqata al fadiha wa ma bu'ista illa bil hanifiyyati samha ba a aiko ka ba face da addini mai sauki haka imam al-qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa so waɗannan dai sune kaɗan daga cikin maganganu maganganu guda uku da malamai suka kawo dangane da ma'anar wannan aya wanda dai tafi kusa Allah tabaraka ta'ala ya yi bayani ne wannan alkur'ani an saukar da shi ne don ya zama wa'azi ga wanda yake mai tsoron Allah illa ta zikiratan liman yaksha bayanun lil hikimatin lati min ajliha anzalallahu ta'ala hadha alquran ba mu saukar maka wannan alkur'ani ba don ka wahala ka shiga kunci ka shiga damuwa saboda kin musulunta da kafirai suka yi mun saukar ne don kai wa'azi qur'ani littafin mau'iza ne talinu laha qulubu man yakhsha iqabuna wanda ya karanta wannan alqur'ani zuciyarsa za ta yi taushi saboda yana jin tsoron iqabi da ukubar Allah kuma yana jin tsoron azabar Allah kuma yana fatan ya samu lada to in dai haka ne ka ci gaba da da'awa balligh risalata rabbika je ka ka isar da sakon ubangijinka kada ka wahal da kanka saboda abin da kafirai suke maka fa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya ji man yasha baka shiryar da wanda ka so Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama Allah ya keɓance wa'azi ga masu tsoron Allah yace tazkiratan liman yakhsha wanda yake jin tsoron azabar Allah shine yake amfanuwa da ayoyin Allah in an karanta wanda baya jin tsoron Allah duk abin da za a karanta masa na alkur'ani a ita maimaita wallahi bai zai masa amfani ba shi sa Allah ce fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kamar yadda Allah ya ce a wani gurin innama anta munziru man yakhshaha zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka fadakar da alqur'ani ga wanda yake jin tsoron narkon azabata tanzilan na'am تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى shi wannan alkur'ani tanzilan abun saukarwa ne wannan mansubun ne bi fi'ilin mudmarin dalla alaihi qawluhu ma anzalna ma'ana nuzila hadha alquran tanzilan ko nazzala hadha alquran tanzilan mimman khalaqa al-arda allati ta'ishuna 'alayha wanda ya saukar da wannan alqur'ani saukarwa shine wanda ya halicci sammai da ƙasai ko wanda ya halicci ƙasar da kuke rayuwa a kanta kuma shine wanda wato ya halicci sammai al'ula maɗaukaka in an ce al'ula ana nufin murtafi'a as-samawati al'ula as-samawati al-murtafi'a kenan jam'i ne na uliya kamar ka ce kubra da da da da, da kibar da sughra da sigar sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi kansa yace ar-rahmanu Allah shine ar-rahman 'ala al-arshi istawa wanda ya daidaita akan al'arshinsa istawa ala arshi mulkihi istiwa'an yaliqu bi zatihi bila kaifin aw tashbih Allah ya daidaita akan al'arshinsa gadan mulkinsa daidaito da ya dace da shi ba wanda ya sai ce ma ga irin daidaiton ba za a iya kamanta shi ba ba za a ce ga yadda ke don ba wanda ya san girman Allah amma dai za a faɗa kamar yadda Allah ya faɗa a yi imani da abin da ya faɗa imamu malik ya ce al'istiwa'u ma'alum al'istiwa'u ghairu majhul kai wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'a istiwa daidaituwa din in an ce daidaito wani ya daidaita eh ai mun san wannan ko ba ka bane to Allah ya daidaita amma wace irin daidaita irin wacce ta dace da shi tabaraka wa ta'ala amma kaifiyar yanayin wannan ba za a iya gane shi ba imani da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi yana can sama kenan saman sama Allah yana sama wannan dole ne kai imani kuma ka yadda ya daidaita akan gadon mulkin sa al'arshin sa wannan ya nuna mana wani abu yana nuna mana ashe Allah yana sama Allah da zatin sa yana sama wani bawan Allah ya taba aika bawarsa ta tafi masa kiwo na dabbobi da ta tafi hadisin muslim da ta tafi sai ta je ko sakaci ta koya aka yi kura sai ta kama ɗaya daga cikin dabbobin ta cinye sai ta dawo gida aka samu adadin dabbobin ba su da yawa mai gidan nan sai ya same ta ya kwankwatsa mata mari ya ce ina dabba ta ta ce kirkeci ta cinye aka kai ƙararsa gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa kaji kaji ga abin da ya ka yi laifi yaya za ka daki baiwa aka ce to ya za ka daki wannan baiwa da aka ce to sai ka yanta baiwa mumina shine ka fara ka aka je je kawo baiwa mumina ya ɗauko baiwa ya kawo ta jarrabawa da annabi zai mata a tabbatar mumina ne sai annabi ya ce da ita ni waye sai ta ce kai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata kuma aina Allah ina Allah yake sai ta ce fi sama Allah yana sama annabi ya ce e tiqha fa innaha mu'mina ka je ka yanta ta dan ku wannan mu'mina ce kinan wanda ya san annabi kuma ya san Allah ina sama to mumini ne ina masu cewa Allah yana ko ina a'a mulkin Allah ilimin Allah buwayar Allah yana ko ina amma Allah da zatinsa zatinsa da ya dace da shi ba musamman iri ba ne yana sama ga ƙur'ani nan ya yi ta bayani al'arshin nan me al'arshi gadon mulkin Allah ne to ya ina yake al'arshi akwai ina al'arshi yake ko yaro ƙarami ya san al'arshin Allah yana can saman saman bakwai a saman ruwa gadon mulkin Allah a nan yake wani iri ne gadon Allahu alam amma Allah ya gaya mana wasu daga cikin sifofinsa wasi'a wato afwan yace wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya tafka tafkan mala'iku manya guda takwas su suke rike da kafafan al'arshin Allah shi yasa lafazin al'arshi al'arshi a cikin ƙur'ani sai da Allah ya kawo wuri 21 duka yana maganan al'arshi al'arshi al'arshi a amintun man fi sama an yaksifa bikumul arda fa idha hiya tamur am amintun man fi sama an yursila alaikum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir waye man fi sama Allah Allah ne man fi sama ina al'arshi yake a sama yake
إليه يصعد ilaihi yas'adul الكلم kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u kai kanka in ka zo addu'a me kake yi ya Allah kana kallon sama kana ya Allah hada hannunka sama inda Allah na ko ina ne me yasa baka yi haka ba ka zo addu'a sai kai ta haka ko yaro karami da zaka samu karamin yaro wallahi da bai je haddace Qur'ani ko aka koya masa hadisai ba kana tambayarsa ko gobe ka je gida ka tambayi yaro karami fitrar da Allah ma ya halicce mu kana tambayan yaro kai ina Allah yake sai ce yana sama yana sama kenan Allah yana sama wannan magana Allah yana sama don haka Qur'ani ya faɗa kamar yadda na gaya muku amma an samu wasu mutane da suna faɗa suna yaƙi dan me za a ce Allah yana sama mu ba sani ba in sun ce Allah yana ko ina wannan tozarta ubangiji ne amma fassara mai kyau ka ce mulkin Allah yana ko ina ilimin Allah yana ko'ina shi da zatinsa yana sama amma iliminsa yana ko'ina Ha, me yasa hadisin nuzul ya zo hadisin da aka ce yanzilu rabbuna kullun dare fi kulli laila haka annabinmu ya ce kullun dare ubangijinmu yana saukowa daga saman saman bakwai ila sama'id duniya zuwa ga wannan saman kullun dare yana cewa halmin da'in ina mai addu'a fasta ji bala in amsa masa addu'arsa halmin sa'ilin fa'otiya ina mai roƙo in bashi hina ya buƙa sulusun lailin akhir lokacin da dare ya zo saura ɗaya bisa ukun ƙarshe nasa a lokacin Allah yake saukowa daga ina ashe yana sama ina mai roƙo in bashi ina mai addu'a in amsa masa a lokacin muna bacci karfe uku uku da wani abu kullum hadisin nuzul haka annabi ya faɗa sai Allah ya sako ashe kenan Allah yana sama tabaraka wa ta'ala wannan istiwa'i akan al'arshi salaf magabatan wannan al'umma daga cikinsu akwai su imamu malik su imamu shafi'i su imamu ahmad su imamu abu hanifa duk sun yi imani da haka kuma sun ce bila kaifin walan hisar babu kaifiya babu yanayi babu irin yadda za a ce ga yadda yake nan ba a san Allah ba laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu abin da ya kama da Allah shine as-sami'u mai ji al-basiru mai gani wajibi ne ayi imani kamar yadda abin ya zo dalla dalla to shine sai Allah ya da karfafa zanci da girmama kansa lahu ma fis samawati له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى da kyau Allah ya ce lahu nasa ne ma fi samawati abin da ke cikin samai wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasi min ka'inatin wa mawjudatin a cikin abubuwan da duk suka kasance samammu mulkan wa tasarrufan wa ihya'an wa imata mallaka tasarrufi rayawa da kashewa duna Allah ne wa ma bainahuma ai wa lahu ma bainahuma na Allah ne abin da ke tsakanin sammai da ƙasai abin da ke tsakani min makhluqatin la ya'lamuha illa hu ba wanda ya isa ya san adadin halittun da suke tsakanin sammai da ƙasai in ba shi ba kai wa ma tahta sara da abin da ma yake bayan ko yake karkashin ƙasa as-sara shine at-turabun nada ko annadi ƙasa duk abin da ke ƙarƙashin ƙasa dukiyar ƙasa arzikin ƙasa ko kun sani a ƙasan ƙasa akwai dukiya akwai arziki akwai halittu duk mallakan Allah ne kol da ake tona na Allah ne zinari da ake fasa ƙasa ake ɗebowa na Allah ne ƙarfe da ake samu na Allah ne ruwa da ake ɗebowa na Allah ne arziki da ake ɗiba a cikin ƙasa duk na Allah ne ya kamata idan an tone su a yi wa bayan Allah aiki ba wasu su je su cinye ba abin da ake nufi duk abin da yake ba a sama ba ba kuma a doron ƙasa ba wanda yake cikin ƙasa na Allah ne tabaraka wa ta'ala me yasa Allah ya ce wa mata tassara don ya daɗa nuna maka ziyadatu takrir wato daɗa tabbatarwa cewa lallai abin da ke cikin ƙasa ɗin nan da abin da ke ƙarƙashinta duk nasa ne tabaraka wa ta'ala wali takidu shumuli mulkiyyate dan a ƙarfafa gamewar mulkin Allah subhanahu wa ta'ala li kulli shay akan komai wa in taj'ar bil qawli وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى haka الله لا إله إلا هو na'am له الأسماء الحسنى ya sake cewa na Allah ne wa in tajhar bil qawli in ka bayyana zance fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah shi ya san sirri kuma shi ne ya san wa akhfa abin da ya fi komai ɓoya ma zan yi bayani a nan ana nufin ko ka yi magana a fili ko ka yi a sirrance da kai da abokinka wa akhfa ko abin da ka ɓoye ma a cikin zuciyarka ma abin da ya fi sirri ɓuya shi ne wa akhfa wannan bayanin ne li shimuli mulkihi subhanahu wa ta'ala bi kulli shay ba'da shumuli qudratihi lalle mulkinsa ya gama komai bayan kuma ƙudurarsa ta gama komai me aljahar bil qawli wa in tajhar bil qawli yani wa in tajhar bi sautika aw tarfa bi sautika idan ka daga sauti kai magana wannan jaharta bil qawli me ake nufi da sirr yayin da mutum yayi magana a hankali amma yake yin magana da ni da shi da waninsa wannan shine sirri kamar yanzu misalin cewa alramma
Wannan an tashi ina son ganin ka.
yanzu kun ji abin da na faɗa ba ku ji ba to wannan shine sirri amma sirrin ba ni kaɗai ba ne da ni da shi wannan shine sirri zancen da za ka yi da kai da wani shine sirri shi yasa malamai suka ce duk wanda ya fitar da wani abu daga zuciyarsa inda har ya gaya wa wani ɗan adam to khalas a kwarai da gaske ya saurara zai ji yaduwar zancen nan a wajen mai shayi duk abin da baka so a ji shi to kar ka faɗa kawai wai amininka wai matarka wai abokinka in dai ka kuskura ka buɗe baki ka faɗa to zancen ka ya ƙare ai kwarai kuwa za ka zo ka zauna da aran ma ga ƙur'ani ga komai ba fa kai nake nufi ba bayani nake yi ai kaji kaji abin da ke faru amma da Allah wannan maganar ni da kai ne kawai saboda matsayinka a wajena da darajarka na ce bai kamata in ɓoye maka wani abu ba za bari bari mu yi sirri da kai in gaya mace a ba komai a haba da Allah wani ya za ka abin nan kuma da Allah dan ka gaya mu har kai wani tsammanin za abin nan muna rabuwa da shi in ya je gurin mai shayi zai ce fasa mun kwai ɗaya soya mun indomi guda ɗaya yanko mun biredi na ɗari da aka hada masa yana kada shayin nan a baki yana gutsuran biredi zai ce abokinsa kai da zuba ga muna tattara da mutumin ba eh ba ga mun keɓance ba ce eh ai wani sirri ne yake gaya mu dan iska wai wai wai wai ni zai ce wai karan gaya wa kowa ka ji kaza kaza fa yake kaza har da zagin ka ka ji ba kai ka ce dan Allah kai ya ga ko ya je ya zage kuma ya gaya wani sai shi ma in ya gama in ya alama in ya gama faɗa sai ce to kai ma fa amana ce dan ni ma yace kan na gaya kowa ai malam wanda bai fahimci mutane ba zai sha wahala malam matarka za ku zo ku gaya mata magana karfe uku na dare daga kai sai ita ka ce a duk duniya ba wanda na gaya zancen nan in ba ke ba saboda ba na so a sani ba bukata a hawa ai ba wani abu hawa na mata kirki ai ita take kiyaye sirrin mijinta insha Allah ta'ala gobe tana zuwa gidansu da ta je ziyara ko kawarta ta zo ce ai je ma yake ce mun ma zai yi kaza ma filin na wuri kaza ma ya sayi shi nan gaba ma zai dada bude shago a wuri kaza ma duk ya ga mu ai taya mu a ce na ga muku ne ku taya mu addu'a wai ka je wai a taya su addu'a ta zo ta yada sirri amma a taya su addu'a to wannan shine sirri abinda zaka ga wani kun fahimce ni tayyib sai kuma abinda ake ce da shi wa akhfa wannan af'alu tafdil ne da kuma tankir na mubalaga na kafa wato abin da ya fi sirrin ɓuya kenan kenan Allah ya san abin da muke tsakanin ni da alaramma wa ya alamu aidan ma huwa akhfa min zalika abin da ya fi komi wannan ɓuya shine abin da mutum ya yi a cikin zuciyarsa yanzu nan duk inda alaramma ya kai da karanta qur'ani da jan baki wallahi bai sai faɗa abin da yake cikin zuciyata ba ba mamaki haushinsa nake ji yau bai karanta mun ayoyi da yawa ba amma bai sani ba ko ba haka bane ba za ka zo waje na muna magana da kai ya gaji a lafiya kalau ya kuna lafiya alhamdulillah ina dariya ina alhamdulillah lafiya lafiya amma a haushinka nake ji kamar in buge ka nake ji amma baka sani ba wannan shine wa akhfa wannan ba wanda ya sai ba da labarin abin da ke cikin zuciyar wani in ba Allah ba ko uwa da ta haifi ɗa ba ta isa ta ba da labarin mai abin da ke cikin zuciyar ɗa ba Allah ce wa sirru qawlakum aw ijharu bi ko ku bayyana zancen ku ko ku yi sirri ko ku bayyana innahu alimun bi zati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wa akhfa kenan in ka bayyana zance ko ka yi a ɓoye to Allah ya sani da abin da ya fi haka ma ɓoya ya sani tabaraka wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwa shine Allah babu an bauta cancanta in ba shi ba lahul asma'ul husna yana da kyawawan sunannaki waɗanda sun fi kyau kyau sunannaki masu kyau na Allah ne wa'adahu alladhi yajibu an yukhlasa an yukhlisa al-khalq lahu al-ibada shine shi shi kadai da ya zama wajibi halittar su kadai ta shi wajen ibada wa ta'a da yi masa ta'a babu wani wanda ya fi Allah kyawawan sunannaki babu wanda ya fi shi alhusna ana nufin ala wazni fudla da uzma ma'ana ana nufin afwan fudla suna masu falala suna masu girma saboda suna nuni akan ma'anin taqdisi wa tamjidi wa ta'zimi wa nihayati fi sumuwi wal kamal suna nuni akan girma da ɗaukaka da isa da kambama kuma sun kai matuƙa wajen cika da kamala ya zo a cikin hadisi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da wasu sunannaki 99 man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya haddace ya kiyaye waɗannan sunannaki zai shiga aljanna gobe mun zo karatu zamu yi bayanin su insha Allah Allah ce qulidu Allah aw idur rahman ku kira ku ce Allah ko ku ce ar-rahman duk sunan Allah ne ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna kowanne kuka kira Allah yana da sunannaki masu tarin yawa kwarai da gaske to daga nan kuma sura za ta yi mana bayani akan kisa annabi Musa wanda sai gobe insha Allah za mu fara fafatawa a kanta abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik